الرحيم الحمد لله الذي استهديه والعافية للمتقين ولا حول إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أهل وهو قول أبي وردان رجل كاذبه shekara da dubu ɗaya da dubu ɗaya da ɗari da da hijiriya wanda ya je da ashirin da tara na watan koko shekara da dubu ɗaya da da da wata lafiya idan ba ku samu mutu a darasi na rawa darasi na rawa wata ashirin da ashirin da biyar za mu kai biyar ashirin da shida aiki na ɗari biyu da tamanin da shi za mu yaji na ɗari biyu da tamanin da ɗaya babi na ɗari biyu da talatin da bakwai malaki babu cewa babu mai zuwa wani a kan ƙoro na fara a ce ruwa tsakanin a cewa kowane hukuru a bambancin shi ne kamar dukiya ne gare shi ita alhukuri shi ne rasa shi kuma rufin gaba ɗaya shi ne a cewa kowane an gane domin a cikin kowa yana da shi sai kawai wani ya fi wani ya fi wani ya ga ya ce shi wani ya fi shi halarci ko zau da aka duwa da za a tsaye shi shi halarci kafin yana da ita ce zau da aka na ta tsaye wuce wuce magana a kan gwamnati sau da alƙalamu waziru wasalawa ko wasala mun yi magana a kan gwamnati to kawo shi ne sai da yin da ya saka sai kowa na da shi sai Allah ya ce wa kuɗi da su a kudu a shoko an kuɗi rawa da rai ko sai wanda Allah ya ce amma ɗabi'a rai kamar da za mu bi a za mu bi akwai ɗabi'un da ɗabi'un da halittar da ake a kan sai dai Allah ya ce mu ke da samu hanyoyin kwanciyar rai idan mutum ya fahimci wannan da kyau to shi ne za a ga shi ne wannan shi ne wanda gwamnati ba ku iya fahimtar wannan shi ne za ka dace mutum yana da ilimin wannan ya iya sanin yaya wane yake kuma ya za a tafi da shi na akwai ɗabi'a da Allah ne a cikin mutum a kai in kai ta tukar ba ka da kala da shi kawai kuma za ka yi gyara masa cewa ga yadda zai biya magani ta kowace wata ita an gane ko a dangana musamman tana a dangana abuwa bana an zuwa yin gina abi sale an sakuwa na gina abi yaji da kuwa ibn abi yadi an ta'aqahu bil ladlal wato wanda suka fi sunan da hosain dai wato malami ne wanda yake majhul majhulul aini kira ko majhulul ha to zama da haka shine wannan ta'aqahu bil ladlal ana bi wa yana an ka so daga babu yana Allah ya kara masa ya dace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ جيران عنك أن تثبت عليه سياسي لا يجتمع قبار في سبيل الله قرى wato dangane da wato ɗaukaka addinin Allah kurar da za ta kai ba ta taɓa haduwa wa duhanu jahannam da kuma hayakin jahannam ba ta haduwa wuri ɗaya wato duk wanda ya ji kurar wato filin jihadi ta taɓa shi to hayaki ta nan wuri da rasu shi ne abin da nake ne ba ta da ruwa fito ne a cikin abada a cikin wani bawa har abada haka da mutum ya ji ana tada kura ta da wakai ko ta hawa a ta zo da jin shafa to duk wanda ya shafi wannan kura ba ya zane ya shafi hayakin jihadi haka abin da yake so a faɗa shi ne wani ke wata ba ولا يتبع الجرح sannan ƙoro a cikin hukuri kamar yadda na faɗa a baya ya ke kira wato a shirku shi ne abu na gudunmani kaiwa matuƙa sun gudu mutum ya kai matuƙa wajen ruwa wasu kuma da suka ja alƙuƙudu ma da firki alƙuƙudu ma shir ga ruwa ga kwaɗayi to shi ne a shirku ita alƙuƙudu kawai ruwa ce zalla ba kwaɗayi amma al'ashiru al'ukuru ma da shine ma'anarta wasu kuma ba da suka ce a shuhu shi ne a albukhul zulmani mutum ya rika ruwa dukiya wani abu dai ba zai ruwa ba amma dukiya wato ita ce wato abin yana yin wannan sai a ce mara shahido to saboda haka wannan kuma tabi'a ce wanda take mara kyau to shi ne annabi yake da qawlu wal iman da imani ba ta taba haduwa fi kan da abu abada a dukiyar bawa haka wada idan mutum ya gera da wannan mummunan tabi'a zan da baya su ko na kaiwa to wani zai biyo wani abu sai sai ka ga dole ya yi ya zaro to annabi yake da imani da irin wannan tabi'a ba ta zama wani daya dole ne ya tafiya wani daya aka fi yi ya kokari ya gaya yake ke nan lafiya to da haka wannan a wato hadisi ne wanda yake kamar da mai misali masali ya kawo an kawo da yake hadisi ne wanda yake ingantacce imamu masali ya fitar da shi a cikin kitabun jihad a babu kwamfilin min ababu musamman abin da fi sabi da lafiya a hadari ibn majah ma ya fitar a kitabun jihad ya fitar saboda haka hadisi ne mai kyau in gaji hadisi na ɗari biyu da tamanin da biyu حدثنا مسلم قال حدثنا صدقة بن موسى في أبو ما لون الكا رون الزيوان مالا الذي واتو مالا من يوم يجي ضعيف أما يقول إبراهيم جاء مسلم جنكي sosai wato yana ne da cikin mutane masu yawan ibada dan imam muslim bin ibrahim yana cewa wato musulmi mai gaskiya kuma mai gaskiyar magana domin yake shi ne yake cewa huwa abul mukira as-sulami shi ne abul mukira as-sulami kale ya tazana malik bin dila malik bin dila wani ana ramma ne irin ana ramma ne suke zama da rubuta a tsoron saboda haka ba ana ramma yana lokacin da ake yana rubuta wato alqur'ani da hannunsa ya rasa da shekara ta ɗari da talatin bayan hijira saboda haka yana ƙarni na biyu ana abdullahi bin ghalib bin hudani abdullahi bin ghalib al hudani shi ne wanda aka ce sallar wala haraka a ɗari yake kuma yana sabu cewa ya yi cewa aka yi mafi yawan sallar wala haraka a gaba masa kai shi ya tsaraka a nawa hudu karancin da biyu a baki ɗari yake sallar da aka ba wa tsorofi sallah ce ne bayan da sosai kullum zai kai raka a dare ba wahala shi ne wanda aka tambaye shi aka ce ya haka yace saboda haka aka ne ce wa don bauta Allah eh yace ce wa makaratu yace hada kulikna wa bi hada umirna aka yace dan wannan aka ne ce mu kuma da shi aka umarce mu dan ana cewa akwai ran da yake sujada ba wani mutum ya zo ya wuce dan yi bin biyo wato da yake kiran da harawa ya tabbata har ya je dawo ya tare yana sujjada wato abu da ake so a nuna mutum ne ko da yake ka kai su ibada kuma ba sallah yake wa ma sallah zai gaji wato marasa yawa to za a yi doguwar sujjada kaga wanda ana magana akan mafi yawancin halin sa yana yin mai raka a kai lokacin da aka yi ayyamin jima'i na taɓa gaya muku lokacin da aka yi zuwa da juyin mulki kun jira dan da hajjaji malamai wasu da yawa muka gari suka yi sai cewa ana zama da juyin mulki da abu da shi ne bayar da sabo yawwa to saboda haka a wannan shekarar ta tamanin da uku a lokacin yau an gani an sai da wasu suka ne suka nema su wuce gona da iri a abin da wani sai da malamai suka hana dan sai wani mutum ya zo da shi sai ya je ko kasa kawo da kawo shi wannan ba da sai wani ma da suka da kana dan a ce a cikin masu yawan bauta a basra yana cikin manyan malamai da suke da yawan ibada a kan basra to wannan shi ne wannan malamin kamar da rage ba tabi shi ne kuma sai kai malik bin hira ko ke al-budani ko عن ابي سعيد الخدري مالك سعد بن مالك بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي خصلتان الخصلة هي شريعة تجيب بلا لا يجتمعان في مؤمن ba ta taɓa haduwa ga mumini la yastami'ani fi mu'min ba ta taɓa haduwa ga mumini na farko al-uqud rowa rowa mu in dai mun ji ne duba ya zama maro wato al-qulsi da mummunan dabi'a wannan ba dabi'ar mumini ba rowa ba kuma ku duba da kyau ku ne dabi'ar ku ba kiji ba ku sarki sunnar da idan mutum mai kyauta ne to baya faduwa ya zama kuma ba bai da shi kudu wannan shi sunnar Allah in kana da kyauta to wani a ba a kai zama empty ba duk wanda yake so ga Allah yana yau ba ki zama mai kyauta wannan hadisi ne ba ko biya amma ta wata hanya ya inganta ba ku irin biya wata da shi a kitabul jinn حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث مالك بن الحارث ابن عبد الله بن ربيعة وكان عبد الله بن ربيعة عبد الله بن ربيعة نعم قال إن كنا جلوسا عند الله أو عند عبد الله وتذكر زوجي أو عبد الله وعبد الله مو فلا تعمل وكرة bukari ya ce abdullahi ya shiru da wani abdullahi da wani kamar da idan yake hali da hasan ya shiru da wani hasan da wani muna zaune ba za ka rura jiran saboda ko ce su a buduwar mutum a yakin gida wani shi ne ba za ka rura jiran ba za ka rura kurin injistan abadan da biyunsa ana ta faɗin ga dalilunsa ga kaza ba kana Abdullah sai Abdullahi bin Mas'ud ya ce har aitu wani labari ko shin kuna gani lau an abu ra'ahu da za ku yanke kansa a kuntum tatta'i tatta'i'u da antu aitu kuna da ikon ku mayar da kai ku tare ba kai ku mayar masa sai kalu la sai ka ce a ba zai yi ba bai da hu kada bai da hu yake to hannun da ba idan kuma yake ba za ku je zuwa ku jona a ce hakan ya koma kada na jin da ya kada bari da hu yake kafa ta ba duk kuma yake ba kafa dika ko wata rubuta za ta iya koma kada na jin da ya kada ce ni fa innakum la tastati'una an tughayyiru khuluqakum to ku sani cewa ba ku da iko ku tirke da dabi'unka wasu magana da muke yi ɗabi'un da wani aiki su ne wanda ke na fitara fitarar da layin da ne ba tsarar na tsanaya su ake magana a kai sai dai za ku iya jefa kamar ya fita a ta ku gayyaro halkawa sai za ku iya canza halittar sa in ba za ku iya canza halittar sa wato ɗabi'un da ba za ku iya canza ba ba za mu kara zafi inna da su fata hakika ki uku na bani na tattacewa fi rahimi yana tabbatuwa ne cikin mahaifa a wa'ina lailatar tsawon dare ko kwana a gari duk matan hadiru jama'a da ta sai kankaro sai canja da kare ko koma jini an gane ko shi ne tan hadiru jama'a an tattacewa sai gana da sai ba a kauri an yi koma gudan jini duk mata kuma halakadar da zai zama gudan jini ko kuma wani abu bai kamata jini da yake makayewa a cikin mahaifa abu da ya makale ba ya ba jiran ke wahala mu da yawa muna fassarawa ko hadisi na hudu cikin cikin abubuwan da suke na jini kaga sai a ce su zai kuma halakadar da zai zama gudan jini eh dai amma dai ba ko da ya ke nufin gudan jini ba kuma wani abu da yake makalewa a cikin mahaifa wanda yake da kamar hada ta farko zuwa da shi ne halaka dan ba dole ne gudan jini ba yadda suke kira a daga an koma ba da ta na ba ne hada shi gare shi kare sai gudu ka ci za ka yi ba ga yanki kasar yanki da ke da a wasu anaga to shi ne ma da yake ya ci gaba da cewa a zama ne da ya zo salama ya fito sun mai da kone mu kusa da sanar zai zama mu da tsoka da yara sun mai ba abin lawo mana ka sanar zai ana ya koma na ita ba ya fito ma zai tsawo fil rubuta a cikin tsoron tsawo da ɗabi'unsa hatta biyu da ba da garin da biyu da da da da ne kuji ne marubuci ne ne kaza ne ne kaza ne wajen kiyar ka kuma ne na wuka yi da kuma na da to abu da wani suke faɗa malam ubangi ne yana da lissafi makalin da Allah a cikin littafin bambantawa sai ya kawo ma yace akwai ɗabi'a wadda take wato fikiriya wacce Allah ne ya halitta ka akai Iki wannan ɗabi'a malamai suke cewa ita wannan ɗabi'a ba ka iya canza wa mutum kamar mutum bai kushi ba ka iya canza ta sai dai ka taimaka ma ka ba ki abubuwan da zai iya kwantuwa da kuɗi kun san yin kuɗi ba ba illa ba ne ka ta kwantuwa da kuɗi shi ne illa idan ka za ka ce wa da kuɗi da su ko da shi da shi ne haka ne wani to baya kuɗi shi ma da shi ne duk zafi domin wanda baya kuɗi ko Allah ka taɓa ba ruwan da shi to wannan zuwa ke sunan wannan an gane ko to saboda kowanne yana bukatar sai da wanda baya kuɗi wata mana da kuma mai duk kowanne sai da gaske yana bukatar sai kawai abin da yake bukatar shi ne idan mutum ya ka tashi ka tsora shi a inda ya dace idan ba ka tsora kuɗi inda ya dace to shi ne a kace abin da shi amma kana tsora shi inda ya dace to kai ba abin da shi ba shi kenan haka iyaye mata sai su je da dukan yara za ka akwai yaron da isolation ne ke su shi a rayuwar da tunda aka haife shi ciwo ya ce da shi ta kwatar haka zai ga wata uwar tana ji da tana duk gure wa yaron ka zai su ya tsara ba ke wa saboda tafiya ta yi kuma wato a idan haka nan idan yana da wato in mutane shi ma ba za a zo a ta dukan yaro a ce ya ce kaza shi ma ba ke wa sai ta kira ya wato na gani da wannan ɗabi'a shi za ku turawa suke da a wani tabin time psychology da suke da shi idan in su ya zuwa abin da suke kira da time time kawai shi ne idan yaro zai yi wani a rika zai da shi a rika gwada shi a gaya ya yi a yi da ke zama ya ta zama gwada ba ya go ba kula saboda kiwa tana da amfani wani lokaci ko zai yi da ki da yara da yaro ya fito wajen kai da tuya da wani ya ce zo mu da tuya ki ko idan ko yana da tuya ya fito ya kan je ya sun yi da wuri da haka ce tuya tana da to ki da ko da wurin da biya kallon da ake a kalle ta da kyau a ga ya ina ya kamata a dora ta wannan shi ne ake kamata a dora to shi ne ba da yake gaya mana a nan bani ta akhrajahu Ahmad Imam Ahmad ya fitar da Imam Bukhari ta hanyar wato Abu Ubaida ibn Abdullah ibn Mas'ud ita wannan gurin akwai ingidani amma malamin sun inganta sun ce hadisi ne ya zo daga wato rana da Abu Dawud ya kawo ta cikin kitabul adab babu usul khul sau da aka yi da babi na ɗari da talatin da takwas hadisi na ɗari biyu da tamanin da hudu babu rukunin hudu babu da yake magana a kan kyakkyawar ɗabi'a idan faƙuhu idan faƙuhu dodon bin ƙasi an gane ku wato idan suka fahimta majalidin lahu bihi khairan yufasihu fi din wanda Allah ya zai da alƙin zai fahimta da shi a ba sai sanar da shi a ciki zai fahimta da shi kan addini gaba fahimtar addini saboda haka fahimtar addini ita ce gaba wanda yake da fahimta addini to za ka ya kuka biya wato daidai amma wanda yake da ilimi mai da fahimta to za ka yana kai shiga dai a san ba ba saboda haka fahimtar addini حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضيل بن سليمان بن سليمان الدميري سليمان الدميري shi ne abu Suleiman shi ne sai ke kan kan na biyu amma ƙarfi dan ya rasu shekara ta ɗari da tamanin da biyar. To shi ne ke cewa an sani ibn Khawwat ibn Jubair sani ibn Khawwat ibn Jubair an Muhammad bin Yahya Muhammad bin Yahya ibn Hibban wannan babban malami ne dan an ce a masallacin Madina yana da alƙa da yake karantar da wajen shi wannan ana bin zahirin a an abi wuraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna rajula hakika mutum la yudrika bi rusul khulqihi yana iya riska saboda kyawa wanda bai rusa yana iya riska bi daraja da fa'ili bi ne matsayin da ne wato kiyabu ne kyawa wanda biyu da za ku wanda sun bai da kyawa wanda biyu ta sallah da dare kai ko mai jawo wannan biyu kana kwanta kana bacci sai ka bi shiga da yawa saboda haka mai kyawa wannan biyu yana iya haura mai kyawun da yi a an mutu a baya mun ba da misali annaba ne ta zo ran aka ba shi labarin wata baiwa Allah ana kawai labarin da cewa ga sallah ga azumi ga kaza kan yake ya lokaci ko mun iya da aka zo kuma wanda aka ba da labari aka ce ita kuma ba sallah ba azumi ba kaza amma abubuwan farilla ta ne amma tana kyautata ba wata nan zai ce ajiyar ne idan yi mata kyakkyawa da biya wannan kuma ba ta zama da makota lafiya amma ta fi kowa da mulki da da zaki ya mun da kullum sai da annabi ya rubuta to da kyawawa wanda biyu suna saurin kai mu da aljanna biye da ibada biye da ibada za mu zo na hadisi ga wancan gaban mu bi saboda haka kuma kaga da yawa abubuwan da yake saka kenan mu'amala a da littattafan fiƙo da na hadisi za ka an fi faɗaɗawa goma kulubul fara da ya ce kitabul kuyur idan da kuna ta yi ana ta alwala da sallah mutane suna ta zuwa in ba ya wata ma kitabul kuyur ko ko za su rika fashi saboda kana ta ku a kasuwancin su za a zuwa ce ba kyau kayi na yi ba kyau kaza shi kuma harkar da ke saboda haka zai daina zuwa sai an wuce babu zai dawo za a koma gurin kitabun adam na fananan nafila da waye zai dawo abin da gurin da lafi sallah yana da amma da an zo mu'amala sarka wanda ta fi wahala kuma ita ta fi ba da yawan mutane da za su shiga wuta a gudunmi a kan mu'amala ne na kuma mu saboda haka hadisi ne da tafi kamar yadda wato malamin da kawo hadisi na gaba حدثنا عبد بن الحارث قال حدثنا عمار بن سلمة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول يجي لا أبو هريرة هنا سوى سمعت أبا الحارث صلى الله عليه وسلم لا أبو الحارث منذ لا أن الله تبارك عليه يقول هنا سوى خيركم إسلام mafi wato alkhairin wajen musulunci wanda ya fi kowa iya musulunci a cikin ku shi ne a hasili kuma a sulasa mafiya kyawun ɗabi'u idan fakuhu idan suka fahimta ka ai ina adira ku a wahirar lahi wa rawayi idan suka riski umarnin Allah da abin da Allah ya hana to su ne wannan ina fakuhu sannan suka bi hanyar Qur'ani da koyarwar Qur'ani da za a yi wannan ya ke nufi da ina fakuhu حدثنا عمر بن عبد قال حدثنا ابي قال حديثي لم يشوف حدثنا أحمد سليمان بن ميراث قال حدثني ثابت بن عبيد قال إني ما رأيت أحدا yace ban taɓa ganin wani mutum ba a jannu mafi kwarjini ga girma da Allah ya bashi ga kwarjini da yake da shi idan da na samu alƙomi dai ya zauna tare da mutane wato a wajen ita mutanen da yake gani ita ba ganin mutum mai kwarjini ba wala a kawo bi bai sannan kuma mutum ne a kawo mai kwakaci a cikin gidan da ribar dariya in ya koma gida ya ta bar dariya amma ya fito wajen da ko cikin mutane da kwanci ka ga kowa ya rufe bai taɓa ganin wani mutum da yake da wannan ɗabi'ar ba min zai yi ne kaji biyar da zai yi ɗan tsari ba zai yi kaji ba biyar da zai yi ɗan tsari bai taɓa ganin biyar da wannan ba zuwa ba ka da hada tsammani cewa ne ba ta yi kuwa to wajen da ya zama ne na annaba ne da rasu har tsamman da yake ina da ba zai zaɓi islam yana gaba mu saboda rasuwa majalisa ya ce kai ka ji sun zaye ne ke sauka a kawo kasan wato su sun zaye su suna sauka da abin da yake ba a yaya ko su zo na haka har sun su zai iya sauka a kawo su ba tare da wato ya kunci ta ba saboda rasuwa to haka majalisa zai fi tsantsai ya kwaikwayi majalisa irin na Allah ba zai tsira sosai ba ne ba saboda haka wannan abu ne ba su wanda yake bi matakar makarantar da sai a ta sana sana ba za da akbara na yazid bin haru yazid ibn haru shi ma ka ce babban malami wanda ya rasu a shekara ta dari biyu da shida kai farkon karni da uku saboda haka a daidai wannan lokacin a biyar to shi ne ke cewa an muhammad bin sa an dawo da bin husayn shi kuma ana cewa abu sulaiman abu Sulaiman. An ikrima wato maula ibn abbas ne ikir ba da ibn abbas girma ba shine albarbari maula ibn abbas yana cikin manyan malamai kamar da imam shafi yake faɗa malami ne da ya san alqur'ani kwarai da an gane ko to saboda haka shi ba yana ɗaya cikin malaman da sun ba da gudunmawa mai yawa kuma yana ɗaya cikin malamai masu yawa ibada ya rasa ƙarni na wato ƙarni na ɗari da biyar a na biyu kai shekara ta ɗari da biyar bayan hijira ƙarni na biyu farko to shi ne ke cewa ibn abbas kana aka zo daga abdullahi da abbas yake sunan nabi sallallahu alaihi wa sallam an tambayi sunan nabi sallallahu alaihi wa sallam an tambayi annabi alaihi salatu wa sallam ayyul adiyani ahabbu ila allahi azza wa jalla wani addini ne mafi soyuwa gurin Allah madaukakin sarki wani addini ne mafi soyuwa gurin Allah madaukakin sarki kana sai ce al-hanifiyyah sabha al-hanifiyya shine addini da yake min kakke shine millati ibrahim ma kana yahudiyyah ma kana ibrahim yahudiyyah wala nasraniyyah walakin kana hanifan muslima hanif shine wanda yake addini hudaba غير مشركي لك هنا باع لله هو غير مشركي لك توقفين وعدو حديث أنا يتكون الذي هداني ربي إلى صراط المستقيم دينا قيما كما يتكين حديثا دينا قيما بالله إبراهيم حنيفا أكي أخذ ترى كتاب يا با بالله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وكما تقول أي آية تعالى ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا كأنما يتساعد في السماء فذلك يجعل الله لبس على الذين لا يؤمنون فيه وهذا صراط ربك مستقيما هي في حديث duk waɗannan ayoyin suna fasara ba sai hadis lafiyayyen addini ne kake bari sara sai ta asabha shine asala bi sauki kuwa da kaga yana kan wahala a cikin su bi ban ta fi ne ba a cikin da mutum sauki ka ce da shi ne a sahala saboda haka mai sauki shi ne kala da yin alhanifiyatu sabha alhanifiyatu sabha shi ne a cikin mai kanki kuma mai sauki a cikin musulunci حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن عروة أولي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو قال أربع خلال أنما نساء الله صلى الله عليه وسلم دبيعوا وكما يتي دبيعوا بلا أوتي إذا أعطينا قلنا إذا أصبحت سوء فلا يضرك ما أعطينا عنك من الدنيا duk abin da aka hana ka na duniya ko aka ɗauke ma da duniya ba zai wannan abin ba zai cutar da kai ba ba zai wato cutar da kai wannan an ɗauke ma wani abu na duniya in dai wannan ɗabi'un suna tare da kai to wannan ɗabi'u ne na farko hutun khalifa da kyawun dabi'a dan ka rasa ko kuɗi a duniya amma kana da kyawun dabi'a barka da sai ke wa azabu tu'ma da karanta abinci ba hamurin hayan bane yana karanta abincin na biyu ke wasu rike hadisi da gaskiyar magana in dai zai magana mutum ne da gaskiya kowa ya yarda وحفظ أمانة وكما كيالي أمانة يقول لك أنا دون الدليل كون كانت حكومة الدنيا كلها إيه دون الدليل الذي أعتبركم تجاوز الذي لكن كانت تعمل في سوق كثير مكانها سوق أمانة تقول أبو سلمة كافية أمانة إذا كنت ينادى حكومة الدنيا ينادى جاء وثانية ما لازم تتصور أن يعتبركم hanya ta farko shi ne mutum ya sa adaba adaba a kan tarbiyya innahu man yattaqi wa yakhsha fa inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin shi ne kai da ta kawo kai kenan saboda haka ya sa adaba a wato a ransa yana so ya tattauna wannan tarbiyya sannan abu na biyu bayan ya ga azaba to ya san kokarin daki ne da biya ko ta ya ga kowa sai ya rika kokarin daki ne da kana ku ku zai canja abokai waɗanda su suka yi influence din da yake abu ko da haka yayin yayin nan wanda ba da application san da ake faɗa idan muna da zuwa musulunci ya canja abokai ko kuma ku ku canja mana abokan gaba ɗaya abu da kuke nan abu da kuke sai kuma ya haɗuwa wata yi akwai irin nan da ta ji alamun alimar gaibi wa shahada فاطر السماوات والارض هو رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشره وكان addu'a a karo da nuna nata na hudu yau wani kawai ya fi addu'a kawai ne ya ɗauki wannan matakan dole ya fi wannan jefu in Allah ya aka wura ka mutum wato wato wannan yake kuma ya da yau da yake amma na ko na ana ba ma amma abokan da ba raba ki da su ba a ai na ke cewa wato ba din ya kawo ba na ku ta ma ba ne ba zai ba na na a ai saboda kan mutum ya zo ya tawakuli ya rabar wannan ne da ya a dubiya da za a ce an an ba ana cewa wannan shi ne da kuma da ko cewa ja a rubina ka duba ka gani ko ta tabi'a dan ina yawan kai wa ko gaya wa wani muna tattauna a kan haka ko da kamar shi sai da shugabanci Allah yana taimakon mutum mun da yake da kula ko da azumi inda ya tsaya ya dace ko siyasa ka wasu su kwanta wasu kana sun iya wallahi wallahi ba za ka yi ba amma ku zo ka nuna da gaske kake duk hanyoyin da ake bi kabi da na kai ya mutu za ka yi sai da dama domin ɗin ruwa ka wata zuwa kuma ke da kyau ai ba zan kama muku juna ba ba ko da da yawa ɗin za ku gaba a yi amma ba ta mutu kun san da saboda da gaske kake idan kun da yi abu ba kun fi to kaga wannan ya ya kama juna to misali ka ga ire iren su mutum za a ce ba yana ɗeban abu to ko an tsere tafiyar Allah wala ta ji da sunnati Allah tabdila in kana so kai tabdila bangaren hawaji duk abin da kake so so yi da kake sun ku ya wato ka ga misali da biyu ke da malam wani ya ga shi cewa ya wani addu'a a farko an san da addu'a amma ga aya ta farko ya ga da ita ga kuma misali da ni shi ke da yanzu za ka yi jarabawa kana fahimtar ko da sura da kaje ka ta addu'a ne da farko a ai abu da farko ko dai kai addu'a da karatun a tare ko kuma ka fara karatun ka yi addu'a ko ba ka bari fara karatun ka yi addu'a ba ne mutum yana da aure zai iya bi addu'a ko kuma ba bai da ana gaba kai wani ko ba sana'a ba budurwa shi ke nan wurin yi da za a kawo a abu a magana dai duk irin wani na abubuwan su ne matakai ne sosai wasu da yawa tsabar tawakkali zai su ji karatun sauka wai wanda ake da suka biyo shi ne tawakkali Allah da waku ne shi karar Allah za ka ji ba wanda ya ce Allah ya ce shahin da waje ka sunnar Allah ya ce ba inda za ka kawo ayar Allah ya faɗa sai dai ka ɗauko yin wannan gida da a duniya in da su mulla yau wani yin zuwa ka ɗauko amma ka ce Allah ya yi eh kana da hadin da yi saboda haka wannan ke na mutum ya daina hakurin ka ai na faɗi wannan abin da hausa mutum ya daina zuwa in ya zo cin abinci sai ya yi kuma turi kuma ture shi ne wanda a kana a cikin fiya mallaka ko a cikin rubu babu mallaka sai shi sai abincin yara a cikin ne suka fi suka koki wai wani ya farfi a wani ke umar me ya fi da aka ɗaya cikin kake ba da ya fi kwanta sai bacci ya ji ya koyi ya an sai ke ba su da ya zai jiki zai zo ce ya kasa zama ba saboda ya yi kowa biyu ya tsaya sai ko kusa muka kwanta sai ke umar me ya fi da aka ɗaya to kaga wannan ba a yi bacci to saboda haka wannan shi ne abu da ya kamata a kiyaye to shi ne yake cewa hadisi na gaba hadisi ne shi ma mai kyau Imam Ahmad ya fitar da shi ta hanyar Hassan bin Hassan al-Ali bin Rabi'a an jira da bin Umayya ya fitar da shi da hadisi na ɗari biyu da tamanin da tara da takwas da tara ko a tattara abu nu'ami ana tattara da hudu bin yazini ya rasa shekara ta ɗari da hamsin da ɗaya a shekara ta an ce turaren shi jarwa yana ce turaren na to shi ne yake cewa kana samitu abi yace na ji ba ji na ji ne ji bi na jara na kina ibn al-aswad shi ne bai wanda ya kuma yana cewa samitu abi a aba wa yana ya ku na ji abu wa yana yana cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace taduruna ma akaru ma ma da kadar ma da kadar da kin kun san mafi yawan abu da yake shiga da mutane wuta kun san shi an sai ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da wannan ku tsare ana da yake al'aduwar bayan wata matsala shi guda biyu an ce ka ka bar ciki ke na abin da ya ce za a zuba maka wani abu shine al'aduwar bayan matsala shi guda biyu alfardu shi ne barci wani babu da barci a aya ta ne ya faɗa wani hadisi wanda sai ya wasu muhammadi annaba zai ga wasu lafi ce manyan bambanci ma bai da alheri wa bambanci a kuma ke da wajen hadisin bukari duk wanda ya fice mun abu da yake tsakanin lafarsa da kuma abu da yake tsakanin kafarsa shi ne ban alhawa ba jira ba wa kaɗan maganganu ba da ɗaya ba na biyu shi wa zan lamu ke wata siyasa kuma su ne ba da haka yi zama a tare da Allah ya ce mutum ya dinga fice har kai a wani dokta ba zina ba to ka daga duniya zama a yanzu da yara kanana za a kai sun da yin jira misali to saboda haka Allah ya ce mu ce sai wannan ma to ka daga shi har ka kana jiya ne za a da haka ba kana kokarin kai wannan me Allah ya ce to me ba na so annabi ya da mu ce wa Allah ya da mu ce to dai ce wa ma aksaru ma yajin janna menene mafi yawa abu da yake shiga da mutane aljanna sai ce takwa da na farko tsoron Allah wa husnul khuluq kyakkyawar dabi'a tsoron Allah da kyakkyawar dabi'a wannan hadisin da rubi ya fitar da shi da ibnu Majah da Imam Ahmad Allah ya yarda hadisi na ɗari biyu da tsayin gidi a tattara Abdullahi bin Muhammad Sala na حدثنا أبو عادل قال حدثنا عبد الجليل ابن عقية عبد الجليل بن عقية عن شهر عن أم الدرداء قالت أم الدرداء تدري قام أبو الدرداء ليلة الإنسان أبو الدرداء يأتينا زمان يا يا يا أبو الدرداء لا تكبر adin ko uwani ibn zaidi ibn zaidi uwani na yi tasiri uwani ibn zaidi bin zaidi yake ke cewa abu da za ya kike wata dare yana sallah mata ne ya buci shi kawai ya rufe kuka wai kuce da cewa Allahumma ahsan da kalbi ba sin hulki ya ubangiji ka kyautata halitta ta فكذا لك على الإنسان في أحسن تحويل اتحاول به أن لا يروح له اتحاول به اتحاول حالتا أن لا يروح له مثل هكذا وانجا يبا وتو أي ما ذكير نقول يعني أباوي يقول kai irin na rakumi kafa irin ta zaki da zaki ko amma sai Allah ya yi ka yadda su shi ne ki kawo duk shi ta muka bai da muka faɗa a baya ba a ganin mutum a kan duwata saboda kyanta ce ka ga da zaka wani da zai kasa wannan da ta hu saboda kyanta ka wani da zai kasa ta ba Allah ya yawa ce ina roƙa shi saboda haka tunda Allah ne yi da yanzu Allah ne yi wa da tuwan sabu na tsaro amma da yake ina shi da zai kasa duba matsala wannan kuskure da yawa za ka yi a bakin da malamai da gaske kowa na kawai ya kai kanta kowa da kawai ya kanta ko kaza kuskure ba wanda ya ba Allah iya halitta saboda haka wannan sai ya kula da shi to shi ne yake cewa Allahumma dan da halitta ya ubangiji ka kyauta da halitta ta ba hasil qurbi Allah ka kyauta da halitta wannan hausin da ba a zuwa ba na kawo a gani a cikin ma ga wani mutum yana cewa ita da shi bai ya ba yawwa to saboda haka ana kawo ta cewa Allah ne da su salam yana karen da yayin kallon kudu hadisin bai zo wannan magana da ita amma ya yi kanta a zuwa yana na yasha annabi yana addu'a da ita sai dai cewa kallon kudu shine da inganta shi ne za ka ce Allah in ka kalli mawuyi sai ka ce Allah ma ba da da da shi ba a cikin kawai wanda ya kawo wannan tsarin da ya gasa amma magana cewa annabi yana faɗar addu'a ga ya gasa wajen musulmi shi ne illa na akwai musulmi ba na za mu da da ku to akwai to ka mutum na ka samu kuma Allah ya samu duki me za ne zama mai sauki saboda shi ta saka shi layin ko to amma a yaji ta ko dubi a wancan baya shi ne ma nake so da ke da kansa ai zai yi ce daga ina ke za mu dubi da kasa mana su zo da haka kasar su yi ba irin ta ba duk wani abu da kai duk wani bace da ke ne da kake gani kafin ku zabe shi zabe samudawa tun kafin a yi wannan ne gara da zai da tarazu da ya suna ne ba intalo duk sun yi su ta yi suna duk gaba ne su bukatu ya ce su ne ne su bai da kuyuta haka ce da har sun ayi da tsara su ta tarazu da inda za a kawo gidajen su yanzu ya kawo zai kai irin yanayin gidan wani siya mace kenan ya sa ko gidan goma da fadu da cikin gaba ya duk sun yi to shi ne to saboda haka hatta ba yana ta wannan addu'a duk da ita mace tawa Allahumma a a san da kanki fa sun mu diki har sai da wani da ya to ko ya abu da da mata da da ya kai abu da da ma kana du'a'u qabul bil layl me yasa ba ka dauka addu'a ne duk daren da gaba ɗaya duk tsawon da sai wannan in na biyo din kudur kawai a kan da biyu za ne ko kuma a kuma bai ka wannan ba Allah ya zuwa da yake dai kawai kan dabi'a yake dai akan kikkiawar dabi'a yake dai gaba ɗaya da ran islamic din ma ne abu abu ba mai shi ba shi wata addu'a sai addu'a da zai tayi akan dabi'a duk abubuwan da suke rabu a duniya su ke rabu wannan to bara ku da da ba ba ka ya rubu da da shi ya ji rubu da da inna al-abda ruhi idan ji wa ji ba wa musulmi ya kudu kudu kawo wato yana gyara ɗabi'unsa ajaji da kira rubutu na muluku wajen har wannan kyawa wanda biyu da su shiga da shi nan idan yana gyara da biyu da ko kuma wanda biyu da suna gyaruwa su zama masu kyau to idan suka zama masu kyau za su shiga da shi nan wa yusibu kulluhu kuma yana hula da dabi'u a tashi kira wato a tashi kira rubutu a kulluhu na har kuma da dabi'u da shiga da shi wato wuta akwai da da rubutu to shi ne yake wani abdul mutum saurara shi ba wa musulmi ya kuyar da hukwa huwa na ɗaya ana iya ma gabara na iya da mutum ana can kana mutum kuma Allah ya ba gaba ɗaya wa kuntu ya ba da da shi ba ta cikin ya ga yawo da da kai mai kwallo da huwa huwa na ɗaya ɗaya ya za a ga mutum ba shi yana ɗaya a kai ma gabara yana mutum kana da yake ya kuma ko kuma da ɗaya za a samu abubuwansa wani daban ya yana biya ko jini bayyana a bayyana hajjan ya ta hajji bayyana Allah azza wa jalla ya tarko Allah wani daban yana ne na mutane bai bai sai ku da hu sai a abuka masa addu'a da shi mai kiyamu da shi sannan shi ma wa yana hu li akhi sannan sai wa dan uwansa addu'a kaga bi za a ce bayyana ji ku da hu fi shi ma an gaba saboda wani wata kila wata kyakkyawa dalila ko wani abu alkhairi ya ba sai da yana ya mu ne yana roƙa da ruwa da ya yi muka da Allah da ya ba ku da ya Allah ya ce mu an shi kuma wace to kun ga hanyar kenan yana can yana bacci shi ba iya kyawun da amma yana kyautatawa shi ko wanda aka kyautata a tabi yake man sana alaikum ma'rufa fa qadiru duk wanda ya ruba ne shi kura ba mafi alkhairin rama wa mafi kyan rama wa wanda da ya zafi shi ne ma addu'a ba ba a rama ma da abin da ke ba kamar da mata ke wuce a wanda ya kuna abu za ka wuce ya tashi ma da yayi ba ne wa ce ku ya sarka rama ba domin ya san dole za ka yi ma addu'a a bayan gidansa ba da ko gida ya kai shi wanda zai ba da kaza sai ka ji sai ko matarsa kun ya yi da sai to Allah ya saka mata a kai shi addu'a ko da ta ce Allah ya biya bukata ya kaza ya kaza ka ba ta aiki ya dace ya wuce shi ko ne har da ya tsara ta domin da ya tuno a kai ko da a kai da baka sai shi ba da kankan da su biya ma addu'a to wannan shi a shekara abu da ramana da yi kuli na amma ko wani ko dai din gaba addu'a ta yi kai قال حدثنا أبو عوانا عن زياد بن عقيل أو علاقة وعلاقة an usama shi wannan shi ne siyar da ilaka ko alaka dai shi ne abu mali duka ne ba da suka fi dan karni na biyu ne ya rasu a shekara ta ɗari da ashirin da biyar a lokacin da ya rasu ya kai shekara ɗari a duniya kusan haka ko ɗari an usama ta bin shari usama ibn shari yana cikin manyan malamai shi ma ƙari yake kuntu inda nabi sallallahu alaihi wa sallam na kasance gurin annabi alaihi salatu wasalam wasu malamai a wasu ruwayoyi kamar su imamu na hakim da ya buga kuzaiwa sun fitar da wata ruwaya suka ce lokacin aikin hajji ne lokacin aikin hajji an gane ku to shi ne wato bayani da ke a lokacin da wato ke bayani cewa ka je gurin annabi alaihi salatu wasalam shi ne ruwayan yake cewa da ya je gaba annabi alaihi salatu wasalam kai ka ce a kan sahabbai kamar wato tsuntsaye ne a kan saboda nutsuwa yace da na je gurin sai na yi sallama sai na zauna abin da yake ke to bara mu ƙara har yace kun to inda nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance gurin annabi alaihi salatu wasallam wajatil a'rabu sai wasu mutane mazauna karkara suka zo mazauna karkara su ne wato ba wai dole sai larabawan kawai ba a mazauna karkara nasun kasiru mutane masu yawa a da hawuna daga nan wa hawuna da can nan da can wato mutane ta bangarori da dama sun zo fata kadar nasu sai mutane su shiru wato duk sahabban da suke gaba a gaba da kirasu da kowa ya shiru la ya ta kallabu na zairawa ba masu magana ba su ba su zuwa ba ke mazauna karkara da wanda suka zo daga kauri fa kazu ya rasulullah in ka ce ya ma'aikin Allah wannan hadisin na ku ga muka je cikin hadisin za ka ka da wani bangare a cikin sa a cikin bulugul mara ba za ku ci cikin sa kuɗi zo dai wannan wajen hanyar ce da ba aka kawo yadda ke ya mana kira Allah a hane na harajin fi kaza wa kaza shin muna da laifi a kan kaza da kaza da kaza tambayoyi suka rage yi fi a kiyaye ne umurin da dangane da wasu abubuwa daga al'amuran wato mutane la ba ka je a wanda babu da shi a kan wato abubuwa da ke da mai a kan waɗanda ba da shi a kan amma su wasu sani ba suke da yawa da tambaya a lokacin da ya suka yi tambaya a kan aikin haji cewa idan mutum ya zo ya fara yin sa'ayi sannan ya yi dawafi ai ta yi dawafi yake sa'ayi ko to zai fara gabatar da wannan a kitabun haji kun karanta wa gudun mara saboda haka wannan abubuwan sai a tabi ce wani halar ko babu ne ba wata tambaya na aka yi wa annabi a ranar ba sai sai ya ce babu laifi wata da ya kamata a gabatar ko a cikin sai suka gabatar ko ta cikin sai wannan hadisi ne wayannan mutane an gane ko bi da zaka din aka zo fasara hadisi ya ce an tattara turu hanyoyin hadisi in ba ka ba ka gane hadisi sosai ba to sai yake cewa bakari ne sai ya ibadallah ya kuwa yin Allah وضع الله الحرج او ده روايه رفع الله الحرج kamar da imam sahawi ya kawo a kan ruwaya Allah ya ɗauke laifi ko zunubi illa ra'an wato da abu da kai a wannan ranar Allah ya ɗauke laifin babu laifi illa ra'an in dai ba ga mutumin da iska raba ra'an zulma ya yafuci wani misali yanzu ya ci mutuncin wani shi ne iktirama shi ka ake kiran rance ai alkiramu domin karɓar wani abu ne daga dukiyar wani an gane ko wa man yi manzalabi yuridu na asamman hasan alkiram shi ne rance ɗaukar wani abu a hasabu min albani abu da kai min albani mutum ya ɗan riko wani abu daga min mali ne shi ke daga dukiyar wani wannan shi ake kira rance to shi ne in banda wanda wato ya dan fasiri mutuncin wani ya ci mutuncin wani ya zalunci wani ya yi da wani ya yi gulmar wani ya yi kaza amma abu da zalunci in ba wannan ba kaga hakkin wani kenan abin nufi in ba wanda ya taba hakkin wani ba to ko me kuka yi hanya ce shi ne ake cewa mutum ya je yankin hali ya dawo wata a kayomi wanda da ke umu amma banda banda wanda yake hakkin wani ya je ya yi aikin hajji sosai su kuli amma ya yi wa wani tare ko ya zalunci wani abu ko ya yi wa wani kaza na cin hakkin wani ba hakkin Allah ba to banda shi banda wannan fa da kan nabi wato haraja to wanda ya irin wannan shi ne ya yi dalili wa halaka kuma ya halaka wanda ya taɓa mutuncin wani kaji ya rasu da nabi sai ya ma Allah a nan da dawa shin za mu iya yin magani an shiga wata tambaya kana din ce na'am ibadallah na'am ya ibadallah bare ku ya ku bayan Allah da dawo ku je ku yi magani ku ji ku je ku yi magani to sai ce sai ce wa inna Allah azza wa jalla lam yuqa da Allah bai taɓa saukar da wata cuta ba illa wa ka'a da hutu ba ba sai sai ne saukar da maganin ta na lokaci bara mu tsara da su ba shi zai ne so kansa wato maganin sa ba ne ku gaira dai wahi wanda cuta guda daya kanu din ka ce wa mawu ya rasulullah me ce ce kana zai ce alharam tuba tuba ba a ji da magani Allah ya sa ni ne shi a wata hadisin bukari yace bila tafi saudani shifa'un min kulli da'in illa sawa asabu yani al-maut banda mutuwa to da wani tsuban da mutuwa a cikin biyan ko kaga ko a wato mai wani na sai da umuri ke an kai wani mataki to saboda haka shine yace to qalu in ka ya rasulullah ma khairu ma ubiya insan menene mafi alkhairi kyautar da aka yi wa mutum kana zai ce khuluqul hasan ai duk kyautar da Allah ya wa wani dan adam ba abin da yake kawo tabiya ba ina ga wannan da lokaci ne yayi da rubuta a cikin wanda ake ko da amma dai da da shi zuwa da shi فهو لهم عليه أن يرى ما يتحسن له وشيء له تزكية ولهم به بالسماء كفارة والصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الذي يرحم لا يجعل يأتي واقف ومدى لا يأتي واقف وقدرة وأن في مرض فيها دعاء مرض لا فيها وأن الاستجارة رحمه وهو وهو الروم يوسف الذي يرى ألا أخوف الذي يرى المناجاة لا أرى في الآن اللهم أعنا في أولادنا وأعطنا حكمة على ذنوبنا وجعل ذلك الأجر والآخر والآخر والآخر والآخر اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين